بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu aka muna daren litinin daren takwas ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara 1442 da 43 daidai wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya in allah da wannan kuma shi ne zama na kasar na ɗari bakwai da arba'in da shida cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadiki da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azuta mu karatun hadisan manzanka da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama muna nan da cikin kitabul jihad da wasiyar aje mun karkare karatu ne babul kiswati lil asara babun da ya mana bayani tufatar da bursunan yaƙi idan zama su da tufafi a jikinsu mun ji cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kamo asara badar wato bursunan yaƙi a yaƙin badar daga cin wanda aka kama akwai baffan manzan Allah Abbas ɗan Abdulmutallabi ya zo bayar isassun kaya annabi ya nemi kaya an bashi mafahimin mu haka shine sauran saban koko sauran wanda aka kama ba su da kaya su ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki kaya ya ba su da haka a cikin yaƙin irin na musulunci akwai mutunta ɗan adantaka ko da baya an kashe shi to ballantana kuma yana hannu sai dai wanda wani abu na daban ya hukunta a mai wani abu daban kuma mun yi dogon bayani jiya game da bambancin irin tafiyar musulunci da tafiyar sauran wanda ba musulmai ba a yadda muka cewa amerika da ingila da faransa da dukkan kasashen da suke na kafare ne in sun samu dama a kanka musulmai ko akan abokan adawa ba sa sassauta masu ma'ana ba sa da rahama ko kaɗan ko kaɗan ba su da rahama kamar da Allah ce mana layar ƙabu na layar ƙabu fi kummomi illan wala zimma ba sa kula da dangantaka ko ta alfarma haka kafare suke kuma wata Allah ke ta in yafqafukum yakunu lakum aada idan sun samu dama za su na muku gaba da kyau za su na muku kiyya yadda ya kamata wannan shine surar kafirai ko da za su zo muku da hoton red cross ko da sunan NGOs ko da sunan tallafi ko da hukumar agaji ba ka ba ne ba da su su kaunace kuma alhaka Allah gaya mana kuma ba su sassauta ba suka samu dama na abin da abin nan mun buga muku misali abin da ya faru a Guantanamo Guantanamo Bay gidan yarin America da ke Cuba ko da abin da yake faruwa a Iraki Mosul da sauran wurare daban-daban wanda mun ga irin mummunan ta'addancinsu hakan nan hatta mu kasashenmu nan su za su yi da makamai ba a ƙera makami a najeriya za ka same shi a dajin sambisa za ka same shi a galadimawa za ka same shi a birnin gwari za ka same shi a waje kaza duk najeriya wadda ake ƙera makaman nan sai dai su tura wannan ga kuma sai su zo muku da maganin panadol da astrazeneca vaccine na coronavirus su zo da kaza da kaza anya kuma zai zama gaskiya cikin wani abu an kawo mutum kwara ɗaya nasu sun ta jirage sun an so shi nan cikin mintuna kaɗan cikin ɗan lokaci sun an so shi ko ba haka ba an kama 'yan makaranta kaza an kama 'yan makaranta amma shiru kake ji ta wannan bature kenan mayaudari macuci maha'inci wannan shine siffar da Allah ya nama ta kafarai don Allah haka Allah ya nama cewa kada fa mu amince da su mu zama cikin taka tsantsan amma kullum shi musulunci addini na adalci na sanin ya kamata ba zai don ya kama ka matsayin fursunan yaƙi mai cire maka kaya ya baka tsirara ba zai yi ba ko da tsiraicin kafiri da annabi ya ce Allah ya tsine wa wanda ke kallo don da bada ake karin al'aurarsa tsinannu ne na sun yi abin ya kawo hadisi cikin silsila sahiha hadisi ingantacce kan gaba da ana kallon al'aurarka ko wani yanga kallon aura mu a musulunci babu irin wannan ɗabi'a ɗin laisa fi na ko min na matsalu sau ba mummunan misali a cikin addinin musulunci wannan kuma yana ga cin abin da shehu abdullahi ke faɗa min fada'il islam daga jin falalar musulunci shi ne kaɗai ke da irin wannan kula da karramawa da kula da alƙaura da kula da amana da aka ƙulla da wannan fata kumfanci wani abin allah samu dace to za mu tashi sabon babu ne ce malam ya ce babu fadli man aslama ala yadayhi rajulun babun zai mana bayanin falalar mutumin da wani mutum ɗaya ya musulunta a hannunsa wace irin falala yake da shi mutum ɗaya musulunta a hannunka to kana da wata falala balantana a ce mutane da yawa sun musulunta Allah kaɗai san falal da kake da shi kun fahimta me yasa malai kawo a cikin kitabul jihadi wasiyar za ka yi mamaki shi ne ashe mu yaƙin da musulmi suke yi ba yaƙi ne na tara duniya ba da dukiya duk yaƙin za ka ga amerika ta je ta yanzu na cin zali na kwace man mutane ne da aka je aka ruguza duk gwamnatin iraki gwamnatin saddam hussein me aka kafa musu wasu ba su da tarihin abin da ya faru a lokacin ko ina fatan fahimta saddam hussein shugaban ƙasar iraki ne that is 80s kenan ko 90s aka wannan abin haka kurin america suka ziga aka wani aka zo aka ce aka ta yi ƙawance aka zo aka yi ruwan bama babai aka je aka kashe shi aka kwace ƙasar a hannun shi saddam hussein bayan a lokacin a ƙasar saddam hussein ɗin mutanen ƙasa na raya cikin mutunci da karamci abinci ragadan karatu ragadan lafiya ragadan komai lafiya aka zo aka ce azzalimi ne saboda saddam hussein da kasan sai na umar haka yake wani lokaci saboda bai barin kafa ta fitina aka ce ɗan ta'adda ne mugu ne kaza da kaza aka gaye a bannan gayya da aka zo aka same shi aka kakkashe mutane da yawa iraki din aka kabar da gwamnatin shi me aka yi bayan nan five agaja tun daga iraki har isra'ila na man fetur saboda yana gacin ƙasa mafi yawan arzikin man fetur a duniya ashe yakin da aka je me aka je abu bi aka je ai a rusa wannan gwamnati ta musulmi mai ƙarfi dan tana tasowa da ƙarfi a lokacin na farko kenan na biyu shine Isra'ila ba ta da man fetur kuma ba ta siya ba aka ja 5-5 can aka kai kuma wanda ya sai hana man yaje yanzu kaga su mi suka je yaƙi kenan sun je kwashe dukiyar mutane ne da suka zo suka bautar da kakanninmu da iyamu a ƙasashen afirka mai suka yi dukiyarmu suka kwashe hayya kuma suke kwantar ɗin dukiyarmu ta ƙasashen afirka ana zaune lafiya a mali kawai sai aka ce ga wasu 'yan ɗaliban ne ko 'yan wane ne yan isis kaza da kaza da kaza to dole a kawo yan ta'adda ne a kawo taimako sai ga faransa ta zuwa ta kawo sai china ta duro sai kuma ita ma amerika yanzu na nan sun cirko cirko kowa gol ne aka gano a ƙarƙashin ƙasa gol gol wanda ba shi da iyaka ƙasar mali abin da ya kawo su kenan me kai su maiduguri shine wannan man namu da wannan kifi mai albarka da wasu gwalagwalai me kai su zamfara to din da zaka ga su suna yaƙi suna yaƙi ne saboda abin duniya kuma wannan abin duniyan ko da zai kai duk su kashe kowa ne su su samu za su kai amma musulunci in ka ga ya ce a yi yaƙi to wanda za a yaƙa ɗin rahama ce ake nufin shi da ita ina fatan fahimta da haka a cikin yaƙi musulunci kamar hadisi na makaranta har zuwa ƙarshe za ka ji irin wasu rahama da ke ciki in ka zo kai saranda ba za a kashe ka ba aikin musulunci in ka koma wajen bautarka ba ruwanka ba za a kashe ka ba ba za a kashe yara ba ba za a kashe mata ba ba za a zuwa kona dukiya ba wanda bai yaƙe ba ruwanmu da shi kuma kai da ake yaƙa so ake shi ne an nuna maka ƙimar addinin musulunci so ake a shigo da kai domin ba wani abu da za ka yi mai albarka ko kuma wani abu za ka yi a duniya wanda shi ne mafi alfarma mafi daraja a wajen in addini to kuma wani addini a wajen Allah sai musulunci to duk wani abu da yaƙi sojojin musulmi suka yi duk yawon da Khalid ibn Walid ya yi a duniya yana yaƙi shine akai addinin musulunci wajen ina fata an fahimci wannan abu duk yaƙin da Sa'ad ibn Abi Waqqas yayi ana so akai addinin musulunci wajen ne duk yaƙin da waye haka ake yi mu ma duk yakin da aka Afirka abinda aka mana shine addinin musulunci wanda muke alfahari da shi a cikin mu don Allah ya maku kalli dukkan fuskokin mu nan wajen kowa sai ganshi da annuri a cikin shi ko da baki ne sitik kamar ni ko ba haka ba to ko mun bakin musulmi musulmi sai ganshi da haske saboda hasken musulunci amma dan Allah ka je wajen katafawa ka je ka gani ko sun yi wanka sun shafa mai sai ka ga duhun kafirci tare da su ko wannan mura baka a same a ce ga musulmi a zaune ga kafiri ka tsaka masu kiyafuli ka kalle su za ka ga musulmi akwai haske tare da shi kafiri akwai duhun kafirci tare da shi za ga musulmi akwai natsuwa za ga kafirci kafiri akwai rashin natsuwa kafirci a tare da shi kallo da kyau ina fatan fahimta so musulunci kullum abin da yake kokari ke nuna mutane alkhairi ku zo gashi da haka wannan babu aka ulla babu fadl man aslama ala yadihi rajulun wahidun ballantana mutane kenan in an je yaƙi asali ba karkashe mutanen shine manufa yaƙin musulunci ba a manufa shine zo musulunta za a je a ce za a fara yaƙi sai abokan gawa suka ce la ilaha illa duk za a kyale su ci madalla sai ga khalifa zo ya rungume su ana ta murna ana ta kabbara ko inda ɗabi'un musulmi yake yau da wani yadda muke katin da zai musulunta a wajen nan duk sai ku ji ya zama ɗan uwanku sai ga wani ya dan karkace ya ɗibo kuɗi ya miƙa wannan kaji an yi kabara a runguma juna sab ana ta murna sakamakon wani mutum ɗaya musulunta ko ba haka muke ba to balantana ce gari guda ɗaya musulunta gaba ɗaya to ashe mu musulmi yaƙin musulunci ba irin nan sauran kafare ba ne a rahama ce ake kaiwa ga mutane da haka ana ga maka falalan mutum ɗaya musulunta a gargaɗin balantana mutane da wasu musulunta da haka makasudin yaƙi a musulunci ba shine kashe mutane ba shine jawo su zuwa ga alkhairin duniya da kiyama ya kamata duniya ta san wannan al'amari din don haka kenan fassara musulmi da 'yan ta'adda da aka yi a duniya wani daga cikin definition mafi zalunci da aka taɓa yi a duniya definition da aka taɓa yi a duniya mafi zalunci shine cewa musulmi terrorist ne din da ga musulmi ɗan ta'adda ne wai shine asalin musulmi subhanallah haka ba ka bari musulmi yake ba ina ba ta fahimci wani abu Allah samu dace malaci qala haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana yaqub bin abdurrahman bin muhammad bin abdullah ibn abdullah ibn abd al-qari an abi hazim qala akhbarani sahal radiyallahu anhu ya'ni ibn sa'd qala قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه فقال أين علي فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يحب بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم بخاري حدثنا قتيبة بن سعيد مالا قتيبة بن سعيد يا مام حديثي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن مال يعقوب دن عبد الرحمن دن محمد دن عبد الله دن عبد الله كما القاري شي كما با mu hadisi wannan abdunul qari abdunul qari ba a ce abdunul alqari ba sai aka ce alqari nisba zuwa gare shi dangantaka zuwa ga wani gari alqara sunan wata nahiya ce alqara da haka wanda yake dan wajen sai a ce alqari ba alƙari alƙari'u ba ina fatan fanci wani abin sai ke ce an abi hazimin daga abi hazimin ƙala ya ce akhbarani sahalun radiyallahu anhu sahabi sahal dan sa'ad Allah ƙara masa da bani hadisi ya'ani ibnu sa'adin dan sa'ad ke nufi cewa ƙala yace qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yawma khaybara a ranar yakin khaybara annabi ya faɗa haka la'udiyanar rayata gadan annabi cewa shagarin Allah kai mu gobe kenan zan ba da tuta rajulan zan ba ita ga wani mutum yaftahu Allahu ala yadayhi wanda Allah madaukakin sarki zai ba da nasara a hannunsa kafin nan a lokacin in ka ji can kitabul magazi da sauransu zaka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada tuta yakin khaybara yana khaybaran amma wajen kai farmaki din an ba sayyidina abubakar tutar yaje dawo ba a samu budi ba aka ba umar yaje dawo ba a samu budi ba aka ba su wasu mazaje ne shine annabi ya ce to gobe zan bada ita ga wani mutum da za a bashi Allah zai mai budi a cikin wannan jihadi da za a je din kun fahimta ko sai yake cewa yuhibbullaha wannan mutumin yana son Allah wa rasulahu kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa su ma suna son wannan mutumi din fa batan nasu laylatahum ayyuhum yu'ta mutane daren nan sai suka kwana kowa yana tsammanin shi za a ba kowa yana fatan sai ce fa gadau kulluhum yarju suka yi sammako kowa yana fatan a bashi kun fahimta cikin sabai cikin ansarawa da muhajirai kowa yana fatan shi za a ba faƙala sai annaba ana nan sai ce aina alim ina aliyu ɗan abi talib to a yakin khaibara in kun tuna aliyu bai da lafiya lokacin yana gida bai fita asalin yakin tare da manzon Allah ba saboda ciwon ido kamar da makaranta nan gaba aka ce bihi ramadun yana fama da apollo ina fatan fahimta yana fama da ciwon apollo sai zama bai fita yaki ba yana gida yana hakan ne sai ga to bayan an tafi ne sai ke gani kai ya za a annabi tafi wannan yaƙi shi kuma yana zaune a gida haka nan dai ya ɗan ciccida ya mummotsa ne ya tauhe biyu wasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Khaibar din amma san da ya zo bai iso kai tsaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba ya sauka a waje ne ba inda manzan Allah yake ba sai yasa sai tambaya cewa ina Aliyu yake fa qala aina Aliyu yace ina Aliyu yake fa kila sai aka ce yashtaki ainihi yana nan yana fama da ciwon idanu fabasaka sai annabi ce to aje a kira shi fabasaka fi ainihi da manzo Allah ya zo da Aliyu sai manzo Allah ya kaki sai tofa a fuskar sayyida dan Abi Talib a idanunsa wada alahu kuma ya masa addu'a fabara'aka allam yakun bihi waja'un nan take sai Aliyu ya warke kaman bai taba yin wani ciwon ido ba fa qahu sai annabi ya bashi wannan tuta fa qala kuma ya ce da shi sai Aliyu ya ce to uqatilhum hatta yakunu mithlana to kun ji manzan Allah kun ji yaƙin musulmai ba uqatiluhum hatta yakunu mislana in je mu yaƙe su sai sun zama irin mu kun fahimta to amma yanzu America ta yaƙe mu tana so mu zama irin ta ne kuna lura jama'a idan turai sun yaƙe mu zama irin su ne faransa ta yaƙe ta mu zama irin su ne a hasali ba so suna daƙil kan mu zama irin su ne din ina fatan fahimta su rusa makarantu yanzu ka duba state da muke fama yanzu kowanne sai an koma makaranta amma munan karanta ba a koma makaranta ba bi za'ami adami security ko saboda ne shawo babu security kuma inda ake yakin ma mun ga ana karatun ana yi a Maiduguri ba a daina ba tunda ake ba a rufe makarantun Maiduguri ba ana yi a Zamfara ana yi a Katsina an yi ana yi a Damawa ana yi a Niger sai munan ne Kaduna kawai da inda yake a daji da inda ba a daji ba da an kulle makarantun ko kuma an ce wa ana so a adalci ne kawai dai kawai da wata manufa da ake shi kenan aje a tabbatar da wannan manufa din amma ban da a ce wannan ba wani dalilin da yake nuna mana gaske wannan magana din oke to shi kenan yanzu gwamna yana ce mana kenan yanzu idan aka gama ran da ya bude kenan mu saki jiki ba sake sata mutane kenan ko ko ko kwa to ba za a bude makanta ba sai an daina sata mutane ba wani dalili ba abin da hankali zai dauka a cikin maganar gwamna kwata-kwata a wannan abin ba wani abu da hankali zai dauka a wannan magana yanzu an ce a dakatar zuwa makaranta ya mun dakata mai amfani dakatawar muke tambaye gwamna a to saboda security ok shi kenan yanzu idan aka zo yanzu mu dakata kenan sai an daina wannan za a ci gaba da karatu ko ku a yanzu yanzu da aka buɗe shi kenan mu saki jiki mu sakata muwala ba za a sake sace kowa ba ka kenan wannan duk ba daidai ba kenan yadda sauran garuruwan ɗin suke aiki haka ɗin a cikin ido ake tsawuriya ana ana ba da tsaro ana wani ba mutane a creating awareness yadda mutane za su ga kula da kansu da kaza da kaza amma a ci gaba ita gwamnati ta ƙara kuma jami'an tsaro inda gaske ne ma fa tun da jikanan nan galari ma ga sanan ana kallon sarbin dogoginsu ko ba su eh shi ne ce ana kallon su da bindigoginsu nan nan galadi ma ba dogon dawa ba ina ne ba ga sunan inda gaske ne a ji a kakka masu kawai yaudara kai jama'a kawai don tura su mutum sun muka imla'i kawai shike sai ka zo ka zartawa mutane shikenan na fatan an fahimta Allah shi kyauta to aliyu dan abi talabin tambaya cewa to zan yaƙe su ne sai sun zama irinmu yes haka musunci yake abinda muke wa kanmu fata haka muke fatan waɗanda za mu yaƙa su zama haka irinsu alkhairin da muke kai haka muke so su ma zo samu wannan alkhairi ɗin haka ake a musulunci ba wani mutum musulmi da ke so wani zama kafiri idan da da wata addu'a da wani musulmi zai idan mutane su musulunta ina ce da an yi ko kai nan da kasan addu'a da aka shugaban ƙasa america john biden ko da ce kana da addu'a za ka yi musulunta ba za ka yi ba shi musulmi ba irin wannan mutum bane Allah Allah kyauta fa qala sai annabi ce unfuz ala rislika ay intalik min makanika daga nan inda kake ka juya ka tafi al-nifathina al-intilaq ala rislika anan daga nan inda kake an fanci abun ko wannan ya sha bamban da tamas ga ce fulanun ala rislika dan saurara a abun ana min makanika daga nan inda kake ya aliyu ka juya ka tafi hatta tanzila bi sahatihim har sai kaya da zango a farfajiyar garin sahatihim wato farfajiya ga wuraren farko na shiga gari din sun mad'uhum ila islam in ka je aliyu kakka fara ya kasu ba bom za a fara jefa ba tsaya tukuna aika da yan sako ka kira su zuwa ka zo ka musulunta an fahimta ce ku zo ku musulunta ga in alkhair da ke cikin musulunci wa akhbiruhum kuma ka ba su labari bima yajibu alaihim da abin da yake zama wajibi akan su fa wallah annabi ce na rade da Allah la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya saboda kai ta hanyarka khairul laka min an yakuna laka humrun na'ami yafi maka alkhairi fiye da ace kana da jajayen raƙuma jajayen raƙuma uncountable ba a lissafa ba arziki ne da larabawa suka san shi aka ce wane na da jajayen raƙuma garke-garke to an ƙura tattalin arziki kenan to a ce wani ya musulunta ka jawo shi ya shigo musulunci saboda wa'azinka ko don wani kyakkyawan hali naka ko wani ma'arufi da kai masa ina fatan fahimta ya fi a ce kana da wannan garkoki na raƙuma ɗin jama'a kuma ta abin nan wannan shine mahallin sha shine fadlu man aslama ala yadihi rajul jama'a fahimci wani abun ko Allah samu dace wannan shi ne mahallin shahid sannan wannan hadisi yana nuna mana falalarwa ne sayyidina ali dan abi dalib Allah kara masa yadda ta da annabi ya tabbatar da cewa aliyu na san Allah kuma Allah na san wane yana san aliyu duk da ba a nasanta suna ba amma dai shine abin ya fada kansa jama'a kun fahimci wani abun ko Allah samu dace sannan kuma yana mana yadda sabai ke san alkhairi yadda da aka ce za a ba da wannan tambari kowa ya kware yana fatan Allah sa shi abin zai fada kansa sannan kuma yana karanta mana mene yadda sabai suke da solidarity da aka ce Aliyu dan Abi Talib ne kowa murna ya suke kabbara aka je aka taho da shi baya gani aka kawo mai hannu aka zo da shi ba wanda ji bakin ciki dan me za a ba abin wani abin ina fatan fahimta sannan wannan yana nuna mana falalar sayyidina Abubakar Allah ƙara masa yadda amma ta wace hanya saboda shi ne mutumin da ya fara musuluntar da wasu mutane a cikin musuluncin nan bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya fara da'awa zuwa ga musulunci abubakar allah ƙara masa yarda kai tsaye ce mene maza allah mai ke kai na nima ce abin da ke kai na a lokacin a ranar sai na abubakar ya tafi ya jawo wa ne a musulunci sai na usman ya jawo abu ubaida ibn jarrah ya jawo ne kuma sa'ad ibn abi waqqas ya jawa ne kuma asbair ibn awam ya jawa ne kuma sa'id ibn as sa'id ibn zaid an-nawfali ya jawa kuma kenan abdurrahman dan auf akalla a ranar sai da ya cinikin mutum shida ina fatan fahimta sai da ya gayyato mutum shida a cikin addinin musulunci abubakar Allah kara masa yadda kuma wa'annan duka da abubakar ya musuluntar da su kaf suna ga cin al'asharatul mashahud lahum bil janna dukkan suna ga cin goman da aka yi masa bishara da gidan aljanna ji wani fata kun fahimci wannan abin baicin waɗanda da kudin shirin gaskiya kuma yana shigar da su addinin musulunci din wanda sun musulunta ana zartar da su ya siye su ya kwanta ya yantar da su kamar su bilal kamar su wannan baiwa mai zunnaira kamar irin su amir kasinan da yawa dai abin da aka yi allah samu dace sannan wani yana mana kuma har yanzu a shi daga cin ayyukan alkhairi kamata musulmi mu kula da shi shine gaito mutane zuwa ga addinin musulunci irin abin da matasa suke ban san yanzu ana ko ba a yi ba ko da ke rashin tsaro ya hana amma da matasa suka tara kuɗi suna yawo zuwa musuntar da maguza mu mun yi wannan yawa ba mu nan hanya katsina ba mu hanya ancau din nan zuwa can wajen damau zuwa can haj abin nan duk mun yawo ta wajen nan kuma ikon Allah Allah ya sa da awa albarka da kunji sai kaga mutane suna ta musulunta ballantana a ce ka narka ka tafi can hanyar kudancin Najeriya ka je Niger Delta za ka yi cinikin musulmai da yawa za ka ana ta musulunta in dai ka je Niger Delta to wallahi kaɗan ne za ga ɗan da ka taɓa ga mutum ya musulunta shi da ma bai faɗa da musulunci amma bai ma san shi ba ne in za ku tuna san da aka ce mana aka kawo mana wani bidiyo cewa ga wani kirista ya mai da musulmai kafarai na kalle su yan tsiraru na ce wallahi ni ni kaɗai da za a bar naira miliyan ɗari ɗaya ina jin sai na kusa mai da lokacin gaban gaba ɗaya musulmai a Niger Delta just 100 miliyan kawai amma miliyan dubu ne su suka ke sha wa samu wannan adadin ba kuma duk musulmi da ganshi ya shiga ya shiga kiristanci cuwa-cuwa ce kawai lokacin kwana biyu sai fita ina fatan fahimta akwai wani mutum da ya musulunta lokacin muna yawon da'awa ana ce da shi gabriel nan wajen ba damu ba ba wajen nan kargi da kargi za ka ɗauki hanyar zuwa garinsa haka namunta sunan ƙaunar nasu ne a yanzu to da ya je abin nan ya je ya daɗe ya ce shi da shi aka yaɗa duk kiristanci tun daga makarfi har samunaka shi da tura suka ringa yawo ya ce mana malar nan kaga nan turawa maza da mata ba inda ba su kwana a gidan nan nawa ba kuma gidan ƙasa ne mishan ɓadda musulmi ya ce haka suka zuwa haka ce duk inda muka je da ni aka je aka yaɗa kiristanci a yankin nan wajen ya ce amma da allah ya so shi da musulunci ce tun in aka je taro sai ji ana ta cewa to waɗannan musulman fa a tsokale su mu gani suna tara makamai waje je tsokale su ya ce sai ya ce mutanen da ɗan uwanmu ne mara tarba muga suna wani abu daban ba sai ya ce mashi kai baka gane ba ne suna da sir baka ga kullum sai sun mitin sau biyar ba wai wai sallar da muke mitin ce mitin da Allah ko ina fatan fa in muna gana da Allah sau biyar kwarai kuwa amma in mitin na a faɗa wasu makamai ba ma wannan abin wallahi ce ran nan bayan magarba kawai yana zaune kawai sai ji wani abu yanayi ya dauke shi ba bacci ba kuma ba a faɗake ba sai ga wasu mutane farare da fararen kaya sun zo su biyu da rawani suka ce mashi wannan shine mutumin suka ɗaya ce eh shine mutumin suka tsaya a gaban shi kawai kawai sai ji kuka yana fito mai shar shar shar yana kuka yana kuka haka kawai suka ce to shikenan mu tafi sai suka tafi shikenan sai farka fargage yana tashi sai son musulunci shiga zuciya shi kawai sai ji ya yanke shawarar shiga musulunci kawai shine sai tashi zai tabo wajen limamin garin ina manta sunan limamin shi ma to kauye ne ya je samu liman liman eh kuma dan uwan shi ba fulata ne ce na zo musulunci ne ce me ne kace ce ya zo musulunci ce a ban fa gane abin da yace musulunta zan yi yace yayi kabbara yayi kuka ya rungume shi to amma wallahi musuluncin ka fi karfi na sai dai a je wajen sarkin gadas wani gari ne shi ma a can wanda suka san wajajen da sun san abin shi sai dai a je wajen sarkin gadas can can zai iya wani rigima amma ni ba zan iya ba aka aje aka musulunta da shi je musulunta a wajen sarkin gadas to kaga mai mukami ne ba za a iya wannan faɗan da shi ba aka aka zo kirsoci aka yi ta mitin aka zo aka kwasha yin shi aka wani dogon labari ne dai mahallin shari'a na wajen shi ne sai aka ce sai da aka yi mitin a kan gaba ɗaya kan ta ƙasa konkulun lissafin da aka shi ne aka ce Allah wadan musuluncin bahaushe ba amma Allah wadan Allah wadan kiristancin bahaushe domin duk abin da ka mai ko ka da a cikin abin nan amma asalin nashi na damun shi wata ran zai iya barin addini ya koma cikin musulunci shi da kashi ga wace zo din da aka samu kenan aka ce wani ka ga da fasto ne amma daga baya bar fastancin ya koma musulunci suka ta bada lissafi to musulmi bai bada ko ya bari in dai musuluncin da gaske ne kamar da hirakalla ya tambayi abu sufyan cewa shin wani in ya shiga musuluncin yana fita saboda ya fushi da addini ya ce a'a ya ce to haka musulunci yake dama don musulunci ya shiga zuciya malam ba a bari sai dai cuwa-cuwa kawai don ya ga kudin kai anshe ko kuma yunwa ta dami kwana biyu amma dai wata ran zai dawo gidansa insha Allah ta'ala amma jama'a idan muka tafi Niger Delta yanzu nan zaka kafa dandanan wa'azi wanda zai zo ce maka wallahi ni fa dama ban san ni ban san abin nan ba fa kawai zai zo zai musulunta gari gari suna musulunta ɗaiɗaiku da dubbanni suna suna musulunta amma abin bakin ciki shine an waye gari mu musulmi muna zaune ne kawai la nuharriku sakina ba wani motsi da muke saboda wannan lamari din da matasa ne ke iya hada kuɗi a lokacin ko sanda muke yawon muke hada kuɗin mu kawai wani kawo kaza wani kawo kaza Allah ji kan malai habi mutu ga shin da ran shi malai haidare ba yana da motoci guda biyu lokacin da su muke yawo da Alhaji Murtala da kuma wani wake da suna Alhaji Murtala wannan gulma da wasu da wanda suke da motoci bai wuce mutum biyu ba Musa Foli haka dai muke dan burbura an ga tafiya wajen to yanzu matasa ba wai ba za su iya bane amma kaga Allah ta babu tsaro kana gudun ka je wa'azi kai ma a kwashe ka ina fatan fahimta amma aftina malam in nan ba zai ba akwai hanyoyin wa'azi jama'a mu je mu yada addinin musulunci wannan alkhairin da annabi Muhammad zo da shi mu je mu yada mutane mu bi su inda suke mu je mu karanta masu shi wallahi da yawa ba san addinin musuluncin nan ba ni na zauna inda na fahimci haka ne jama'a ‘yan naje delta ka ajiye inyamurai dama a kota daɗaɗe ƙiyayya ka ajiye rabawa masu ilimi ne amma wa'yannan wala firi suke ba wani abu kawai suna jira ne a zuwa kanta masu abin malam abin da za ka samu fasto ku fara makawala sai ce shifa bai sauna abu shifa ya fanci musu kai abin da kake kana all fashion na addini ne ni akwai da gama ko muna all fashion ne irin ibrahim da jacob waye jacob ma yakub kenan ko da su irin su nake nake kawa shi kuma ana magana na zamani ne na ce to ai dama abin da ke kin dama suna su nake gaya maka ina ba ta amfanci wani abu Allah dai samu dace to akwai alkhairi mai yawa jama'a mu je mu yada bushara mu ne annabi ya ce fal yuballighu shahidu minkum alghaiba mu ne aka ce mu je mu wani abun ba arna ba mu ne kamata mu tara kuɗi da mu je mu wani hidimar amma arna suke tara kuɗi ka gansu suna tafiyar da harkarsu ba wata matsala duk wani waɗannaci yana iya tara a kuɗi saboda manufar shi amma mu musulmi musamman ahalar suna shi mu ne ba ma iya tara kuɗi saboda manufanmu mu ne ba ma iya haka kawai Allah shi kiyaye to wannan shine yan fa'idojin da na son kawo mana sanan manzo Allah kuma yana buga mana menene misali da harkar duniya da mutane suka buganta a matsayin abin nan kuma wannan misalin da annabi ya bar shi ne hakika ne cewa musulunta mutum ɗaya hannunka ya fi raƙuma ya fi motoci ya fi farado farado duk ya fi su wannan abu yadda ka ji annabi ya faɗa ta haka abin yake kuma haka ake so wannan abin zama imani a zuciyarka ka gazgata manzan Allah haka abin yake babu tantama amma bar maka misali in ba gane ba wancan raƙuma da motoci za baka misali ana za ka basu nan duniya idan mutum ya musulunta hannunka za ka tafi da shi na har lahira za ka haɗa abin da ke lahira da abin da ke duniya ne ba zai haɗu ba ba kuwa jin kafirai za su yi burin ina ma suna da abin da ke bayan ƙasa ce duka nashi ne ya ɗauka ya ba allah ran alƙiyama ya haɗa da dangin shi uwa da uba da kakanni duk a an shi shi ne samu ya tsira kun fi abu ma'ana ta duniyar ta kai ga alahira mutum zai so a ce dama ta shi gaba ɗaya har da kowa kai mai cewa manfil arz jami'an ma duka kowa da komai ba saboda shi ya tsira to amma musulunta mutum kwara daya a hannunka za ta zama sanadi shiganka aljanna har abada Allah ya samu dace Allah kuma shi taimake mu daka ya daukaka addinin musulunci Imam Bukhari ce babul asara fi salasil babu zai mana bayanin asara sune kamar muka ce jamun asir wato bursunonin yaƙi fil salasil a cikin maruruwa sarƙoƙi da za a ɗaure su an fahimci wani abin ko in an ɗaure su da su ina za a da su mala ce ƙala haddasana muhammad bin basharin ƙala haddasana gundarun ƙala haddasana shauba an muhammad bin ziyadin an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ƙala ajiba allahu min qaumin yadkhuluna aljannata fi salasil bukhari ce haddasana muhammad bin bashar malam muhammad dan bashar ya ba mu hadisi qala haddasana gundar yace gundar ya ba mu hadisi qala haddasana shu'ba yace shu'ba ya ba mu hadisi an muhammad bin ziyad daga muhammad dan ziyad an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala ya ce ajiballahu min qaumin Allah yayi mamakin wasu jama'a ya dakhuluna aljannata fi salasin wanda za su shiga aljanna cikin maruruwa Allah yayi mamaki ga wasu mutane wanda za su shiga aljanna amma ina a cikin maruruwa za mu kanta me wannan magana take nufi tukuna amma kafin nan wannan kalmar ajiba rabbukum din nan yana ga cin wuraren da al-imam ibn hajar al-asqalani tawilin wannan sifa din siffa ce ta Allah cewa zaka fasara ka ce Allah yayi mamaki ko Allah kaza ya burge Allah duka wayannan suna faruwa siffofi ne na Allah na mamaki da burgewa ba kuma a tawilin su kamar da muka sha faɗa gaba da siffofin Allah madaukakin sarki Allah kan haɗa sunayen wasu siffofi nashi da na halittunsa amma a wajen ma'ana suna shan bamban ina fatan fahimta wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa Allah ya ce yana da hannu yadullahi fawqa aydihim qalatil yahudu yadullahi magalula Allah ya ce gullat aydihim wal inu bima qalu sai ce menene bal yadahu mabsuɗata ne Allah ya ce a hannayen shi tu yahuda sun ce Allah hannun shi guda ɗaya ne kuma makale sai Allah ya ce a ba haka bane Allah hannun shi a shimfiɗe suke yana cira dare da rana a a hannayen Allah ma ce bal yadahu hannayen Allah guda biyu ne wannan nassin a cikin suratul maida innal ladina yubayi'unaka inma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim masu maka mubaya Allah suke wa hannun Allah na saman hannunsu wannan da Allah ne faɗa da sauran waɗannan sufofi na buga wannan misali ne kawai da sauran sufofi da yawa suna na cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka zo fassara wa aqida ta ahlus sunna sai ka fassara yadda Allah faɗa ka zaka faɗa in wani ce maka to daga hannunka malam hannu irin wanda kace Allah ke nufi sai ka ce ba haka Allah ya faɗa ba Allah ya ce da Allah na da hannu ni kuma na ce Allah na tabbatar da abin da ya tabbatar kansa to kana nufin hannu irin sai ka ce to ai bai faɗi irin shi ba sunan hannu kawai ya faɗa abin da ke kai nan faɗa abin da Allah ya faɗa kawai amma siffantawa ai abin da ban gani bane kuma Allah bai wani sharhi akan wannan abin ba innama mu ahlus sunna mun tafi a cewa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu wanda yake irin Allah madaukakin sarki sai ka ce to ka ji bawan Allah abin da Allah ce Allah ya ce mana da hannu amma kuma can kuma ya ce ba wani abu irin shi kenan hannun da yake da shi ba irin nawa bane kenan kake so ka kwatanta ina fatan fance wannan abun kuma mun sha fada ko ar mu halitta maka muke yanzu hannunka da tsakanin da Allah da hannunka da hannun ɗera iri ɗaya ne da kanka da kan jaki idan ce wane kanka irin na jaki ne tsakani da Allah a cikin ai jakin halitta Allah ne kai ma halitta Allah ne ko ba haka ba in wani ce maka malam kanka irin na jaki ne me zai biyo baya naushi kawai ko ba haka ba saboda ai wannan cin mutunci ne ya dube ka ce kan jaki ina fatan fahimta ko ya ce maka kanka irin kan tarwada kaga tarwada da kai amma sunan ya hada kai gare ka tarwada kai gare ta kai keke ma tana da kai keke sai ka ce kan keke na ya burge ko ko ba haka bane to da kanka da kan keke iri ɗaya ne to amma sun hada suna an san me ake nufi da kai kawai to haka su malamai suke cewa sunayen siffofin Allah sukan hada waje ɗaya da na halittunsa amma wajen fi tamamin ma'ana wajen ma'ana sai a sha bamban siffar sai zama na Allah a irin matsayin shi na Allah wadda su ba dace da shi mu kuma a tsamin halittu gajeyu sai zama irin haka ka ƙara wani misali shine Allah ce wa huwas sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani na'am dan adam na ji yana gani kuma Allah ce shi mai ji ne mai gani to yanda Allah ke ji haka muke ji la yanzu kawai kana iya jin abun yanzu magana da nake nan wanda nake kawai kake iya ji amma wanda matarka ke a gida baka ji haka ne ko ba haka ba balantana wanda mutanen ƙauyen ku suke yi ko kai nan da kofar masallaci na waka sama kai makocin kama da ke magana ta baka sani ba to kaga an sha bambo wajen jin domin kai jin naka yana da limit yana da iyaka amma jin Allah bai da iyaka da wani abu zai shige karkashin ƙasa bakwai ko shige ina ne wata us us us bayan da Allah ba zai sai Allah ji wani abu Allah ce mani ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u wala khamsatin illa huwa salisun wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahu aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah duk inda za ku shiga ko ta magana ku koyi ku menene Allah zai ji kuma zai gani to ganin Allah da ji kenan ni yanzu iyakar nan gaba na nake gani amma me ake anan in wanda zai zage ni da wanda zai biyo ta banka da bindiga ma baka san me yake ba da haka wayannan siffofi yan bid'a ne kawai suka kawo su sahabbai da aka sauka musu da ayoyin da annabi kanta da su sun fanci karatun dalla-dalla ba su ce oh manzo Allah irin hannunmu irin hannun wane ya kaza kaza sun fanci karatun haka suka kantar da ɗaliban su haka abin har zo gare mu amma da aka fara samun mu'tazila da sauran gayyan na ayya suka zo so suka fara kwatanta Allah da halittu sai suka kawo rikici a cikin addinin musulunci wannan abin kuma yana so har zuwa ga malaman addinin musulunci abin ya shafe su wannan kuma fitina ce da kaɗan ne Allah fudda su daga wannan fitina ɗin irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Ahmad ibn Nasar al-Khuzai irin ga sunan da wanda Allah ya daga cikin irin wannan fitina din kuma suka tsaya suka tsare har Allah ya sa tunanin maguzawa mu'tazilawa ya bace ina fatan fahimta sai kaɗan ne kakan samu kuma wanda suke da shi a yanzu ma din za ga suna suna ɓoye ne ba su fitowa fili su wani abu to ibn Hajar al-Asqalani ba ash'ari ne aqida ina fatan fahimta kuma ya takhabbat wani lokacin ya ga ya tafi aqida salaf wa lokacin kuma ga ya tafa mene a ƙida ta ash'ariyanci kamar imamun nawawi da shi a daga baya ya zuwa runguma ƙida ta salafiya wanda ba ta tawili da murgude suna da siffofin Allah maɗaukakin sarki yau na fatan fahimta don haka ibn hajar da ya zo fassara wannan aya ajiba rabbukum ajiba Allahu min qaumi yadkhul jannata fi salasin sai yake kawo fassara daga imam al-qadi iyad sai yake cewa wannan magana abinda ake nufi shine anna ma'anahu arida wa nahu zalika ma'anar wannan shine wai Allah zai yarda da su kun fahimci abun ko sai sai anna ma'anahu arida wa nahu zalika ma'anar wannan shine Allah ya yarda da su da makamancin irin wannan abun ba wai Allah ya yi mamaki ba kaga wannan canza maganar ne sannan kuma in ka je ka bi su ash'ariya wannan wajen maganar rida din aka ce Allah na yarda a nan kuma sai su tsalle ce a Allah bai yadda sai dai a ce to mi ma'anar radiyallahu anhu sai ce ai arada isdarar ni'ima sai su ƙara ɗaukar ma'ana kuma su ƙara kai wata ma'anar in ka ce irada to ɗan adam ma na da irada ai sai ce ba haka ake nufi ba ai isdaru to sai su ta yawo da abin ina fatan mutane suna fahimta abin da ke faɗa da haka wannan aƙida ce batacciya malam abdurrahman barrak da kuma malam bin baz da duk wanda suka yi taliki akan fatahul bari game da wannan matsalolin sun taliki akan wannan waje wanda ina gan zai ci ma lokaci ba sai na karanta ba gashi nan ya amma sai mu je mutane su karanta da ke cewa alhadis malamai suke cewa ita wannan magana sufa ta cewa Allah na mamaki ta zuwa Qur'ani da wurare daban-daban wa ahlus sunna wal jamaa yuthbituna al-ajaba lillahi ta'ala alama yaliqu bihi ahlus sunna suna tabbatar da mamaki ga Allah abin da ya dace da shi kama yusbituna ad-dhahik kamar suke tabbatar da Allah na dariya wal farh da farin ciki wal hubb da so wal bughd da qiyya wan nufat yanfuna haqaqa hadhihi sifat masu korewa Allah sifofi suna kore haƙiƙan wannan sifofi daga Allah madaukakin sarki kuma ku sani ba in suka kore sai su dore qiyya akai kuma sai su cutar da ahlus sunna duk suka samu dama in suka samu dama sai su cutar da ahlus sunna har kuma su kafirta ahlus sunna akan abun ma bayan su ne ba su dalili ko daya wa ma'lumun anna al-ajab alladhi yathbitu yuthbitu Allah yathbutu lillahi ta'ala laysa ka ajabin khaluqina ai abun da ake gani abun mamaki shine mamakin da Allah ya tabbatar wa kansa ba in mamakin da halittu suke da shi bane la fi haqiqati wala fi sababihi a haƙiƙasa da kuma abin da ke sa ma mamakin ba iri ɗaya bane fa inna ajabal makhluq domin mamakin abin halitta yakunu khafa'is sababi yana faruwa ne saboda koyuwar sababi baka san abin da ya faru ba sai abin ya burge ka ina fata mun fanci wannan abin in aka je kallon ko kallon alhajin Allah ya kiyaye ba aka je alhajin Allah ya kiyaye ba ko ya san alhajin Allah ya kiyaye ko eh ka san shi yayi mana baji ba yawwa mai wasa da keken nan ba sai ga yana mata wani kodiyo da waye da waye ko ba haka ba wani kuma sai ganshi da allura ya mai mene ya zira allura ta fito nan haka yana zaro ta abin nan sai ga ana ta tafi ko ba haka bane ba ko kuma wani ya je training din da wani training yayi sai ka dauka wata mu'jiza ce a ta tafi yace to sai ga ana tafi ana ganin mamaki amma dan ba a san sirrin bane da a ce an ga sanda yake hada maganin rufa'idan sanda ya zira allura za ga abin nan ne za ta hana wasu akari kawai kai wani ma abin za ga cewa wanne zai aje saniya doki ko jaki sai shiga ta cikin dubarar shi sai fito da bakin shi ko ta baki fita ta nan wajen asali ba shiga fa yake ba kai ne aka yi maka rufa ido sai ya zo ta bayan doki yake bi sadada sai ya wuce kai kuma idan ka sai ka kamar ya shiga ya wuce ne sai ka kyanta tafi sai da kwabo da sisi sai a jefa masa ko ba haka ba to amma da ala buɗe idan ka sai ganshi ya durƙusa yana tafiya dariya za ka yi mashi ina fatan mu jona abu to shine malaki cewa to shi mamaki mu fa saboda mu san hakikan muke faruwa bane sai mu ce mamaki amma Allah haka yake ha shi Allah ya san haƙaƙin ne maki mamakin wani abuwa din Allah ya samu dace sai malam yake cewa idza zahara sababa dal ajab da abin ya bayyana saboda sai ga kuma dan mamakin ya bace wa ammal ajabu min Allah ta'ala fa inna waqi'un fi kulli fi kamal ilmi amma mamakin da ke biyawa daga wajen Allah yana faru ne saboda cikar ilimi lakin nau yaktadi anna shay alladhi ajiba Allahu minhu at-tamayiz anna za'irihi to gashi nan zuwa ƙarshe da malam da ya faɗa mun ga muku da Hausa insha Allah ta'ala to wannan magana da aka kawo cewa sai magana ta biyu cewa za a shigar da mutane Allah makin wasu mutane za su shiga aljanna cikin sarka ta yaya za su shiga aljanna cikin sarka za a sassa masa awai a jasu ko koyaya yaya to ibn hajar ya kawo sharhi masu fito bari sai su duba paragraph na biyu ke cewa qala dibi malam dibi ke cewa wa yahtamilu an yakuna al muradu bil silsila al jadb alladhi yadhibuhu al haqq min khullas ibadihi min ad dalali ila al huda yace zai yi a fassara wannan aitawili cewa sarkar da ake nufi shine kaman an suranta gaskiya da kaman wani abu ne da ke fuzgo mutum an fahimta ko to sai zama to gaskiya ce za ta fuzgo mutane zuwa aljanna a fuzgo mutane daga bata zuwa ga shirya ita ke ake nufi da salasil din anan wajen shi malam ɗibi abin da ya kawo tashi fahimta kenan sai malam ya ce wa minal hubudi fi mahawi ɗabi'a ila uruji da zati lakin alhadisa fi tafsir ali imrana ya dullu ala alhaqiqa ibrahim sai dai hadisi wato hadisin zuwa cikin tafsirin al-imran yana nuni gaskiya akan haƙiƙar maganar sarka ake nufi wa nahahu ma akhrajahu min tariqi abi tufaili rafahu irin wannan an samu daga abunda abu tufail ya fitar da shi ko abu tufail ya rawaito shi ya danganta zuwa ga manzon Allah cewa ra'aitu nasan min ummati annabi ya ce ya ga wasu mutane cikin al'ummarsa yusaquna ila aljannati fi salasil za a kada su zuwa aljanna a cikin sarka kurhan ba sa so ƙultu sai shi abu ɗafai sai ce sai na ce ya rasulallah manzan Allah manhum wayanda mutane da za a kaɗa zuwa aljin cikin sarƙa ƙala sai ce ƙaumun minal ajami wasu mutane zuwa ga wasu mutane daga cin ajamawa an ce ajamawa su da waɗanda ba laraba ba amma a lokacin sabin suka ce ajam suna nufin farusawa an ce farus kuma a lokacin tun daga iran hadar bangare na iraki su afghanistan su Tajikistan can dukansu ana ɗaukan su a matsayi ne ajam amma abin ya fi gargato a kansu farisawa ɗin sai ce to wasu mutane cikin ajamawa yasbihimul muhajiruna waɗanda muhajirai za su kamo su a bursunan yaƙi faidukhilunahum fil islam kurhina a shigar da su a cikin musulunci a tabbata da suna so ba in aka kama bursunan yaƙi ayi gudun kada ya tsere akan sa masu mene sarƙoƙi to haka za a jawo su da sarƙoƙi a zo da su maiwa a raba su a matsayin bayi a matsayin ganima ko ba haka ba in kuma shugaba ga dama ya yanta su bisa maslaha shikenan sai ga wasu sun musulunta ƙarshen haka din sakamakon musulunta shiga aljanna amma mai asalin matsalar su ne sanda aka jawo su ba sa so a cikin mai aka jawo su zuwa gidajen musulunci cikin sarƙa din to shine abin da yake Allah ke ba maki a nan wajen an fahimci wannan malam sai ke cewa wa amma ibrahim al-harbi fa na'an hamlahu ala al-haqiqa haqiqatu taqid wa qala al-ma'na yuqalu li islam qurhina fa yakun dhalika sawdu khulin fil janna wa laysa al-murad anna anna thamma silsila shi kuma ibrahim al-harbi yake cewa wannan magana ba haka take ba abinda yake nufi dai za a kawo su zuwa ga cikin musulunci ba tare da suna so ba za a yaƙe su a karya gwamnatin su a kafa addinin musulunci kuma kace su musulunta ya zama shiga aljanna shine abin nan makomarsu sakamakon musulunci din amma ba ana nufin sa masu sarka a wuya ba wa qala ghayr wasu kace kuma ya tamil an yakun al muradu al muslimina al ma'surina inda ahli kufri kuma ta yiwu abinda ake nufi shine musulmai waɗanda kafirai suka kama suka samu sarkoki suka kulle su to su ake nufi a wannan hadisi din sai dai wancan hadisi na Abu Dufail makaranta insha Allah zai zama madogara game da falala ko ko fasara wannan hadisi insha Allah ta'ala jama'an fahimci wannan abun ko Allah ya samu dace to wannan shi ma hadisin yana nuna mana mene daga cikin hidimar da musulunci ke in ya je ya yaki musulmi mutane za a kwari shigar da su addinin musulunci za su ga ba sa so za su ji ba daɗi a wasu abubuwa da masu amma alkhairi zuwa gare su malai ce babu fadli man aslama min ahal kitabai ne babun zai mana bayanin falalar waɗanda suka musulunta cikin ma'abota littafai guda biyu yahudu da nasari kenan قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل ك... الرجل تكون له أما فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصه لسيده ثم قال الشعبي وأعطيتك وأعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة مالك قال حدثنا علي بن عبد الله مالن علي بن عبد الله بن حديثي قال حدثنا سفيان يتي سفيان يا بام حديثي قال حدثنا صالح يتي صالح يا بام حديثي ابن حي abu hassan ƙala ya ce samitu sha'abiya na ji imamu sha'abi ya ƙule yana cewa haddasani abu burda abu burda ya bani hadisi annahu sami abahu ya ji babansa abu musa al'ashari anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ƙala ya ce talafatun yutauna ajarahum marrataini nau'in mutane guda uku za a ba su ladan su ninki guda biyu yutauna ajarahum marratain za a ba su ladan su ninki biyu nau'in mutane guda uku duk sanda suka yi aiki za a ba su ladan da za a ba ɗaiɗe ko kuma za a ba su wani yassara yutain ajrahum marratain ladan su ninki biyu za a ringa ba su na farko ar-rajulu takun lahu ama mutumin da zama akwai baiwa a wajensa baiwa dai da ka sani fa yu'allimuha ya zauna ya karantar da wannan baiwa din fa yuhsinu ta'limaha kuma ya kyautata karantarwa ga wannan baiwa din wa yu'addibuha ya ladabtar da ita koya mata tarbiyya ta gari wa fayuhsinu ta'dibaha kuma ya kyautata wajen ladabtar da ita din fa ya tazawwajuha karshe kuma sai aure ta eh summa summa yutiquha ko summa yutiquha to malam ko ishara bai akan wannan abun ba ko ta zauja babu wannan ƙarin fayauci ko haɗin to bayan ita wannan ƙarin ba insha Allah ta'ala za mu duba kun san nuska ban san wannan abin da shi dai ibn hajar ya yi fa amfani da nuska ce ta kwafi na abu zarin cikin ɗaliban shi firebiri ɗin wannan wata matsala ce za mu duba daga baya insha Allah ta'ala to malam sai ke cewa kun ga shi wannan mutumi in yi aiki za a ba shi lada niki guda biyu me aikin da ya kame samu wannan yana da baiwa ya karantar da ita la haula wala quwwata illa billah ya yi mata ladabi ya mata tarbiyya ƙarshe ya aure ta sai zama sandiyar ladan shi za a ninka masa guda biyu duk abin da yi ko mace wani abu to ne salati ne na sanar ubangiji ce yadda ka ga mutane mu ko muke ihmalin karantar da yayan ƴaƴan da ka haifa da matan da ka aura sai ga mutane ba su damu da karantar da su ba ba su damu da tarbiyyantar da su ba ashe karantarwar tarbiyya wani babban aiki ne don shi ne warantin wannan mutum ya same ne dole sai haɗa aikin guda biyu fa yi mata tarbiyya ya mata ladabi kuma ya aure ta da aurenta ya babu tarbiyya bai samu wani abun ba kun fahimta ko to wannan kenan cewa tarbiyya a wajen ƴaƴa musulmi wajen musulmi dole ce fa dole mu kula mu karantar da ƴaƴanmu da matanmu da gwargwado abin da Allah ya bamu kaka ce to ni yanzu da ba malami ba ya na iya Allah ya san da abin da la yukallifullahu nafsan illa wus'aha me za ka iya yi ko ba malami ka ne ka san tarbiya ka san abu mai kyau ka san abu mara kyau sai ka gina gidanka akan abu mai kyau da mara kyau an bin abu sannan sai kai mene ka iya daukan talifin biyan kudin makarantarsu wuri mai kyau a kai makaranta inda ake tarbiya mai kyau to kaman ka karanta da su da kanka ne wannan dai wajibi ne mun shayi koran nan ma da aka ruwa mun wasu wasu wa'azozi masu kama da irin wani abu amma dai wannan yana cewa dai in ya zama baiwa tana da haƙƙin a karantar da ita a mata labito min babu aula mene yarka da ka haifa ko ɗanka da ka haifa ka karantar da shi kai mai tarbiyya ta gari kuma jama'a ku ji sai mun yi haƙuri da duk wa'ina abubuwa ɗin wajen karantar da su tarbiyyar da su sai kai haƙuri musamman a halin da muke ciki yanzu abubuwan da ke rusa tarbiyya sun yawa kai kana gini ne wasu suna rusawa kana gini ne in yaranka sun je primary school ko sun je da a rusa in sun fita za a rusa to kaga sai kai hakuri kamar da Allah ke cewa amur ahlaka bi salati sai Allah ce da shi wastabir alaiha ka ce wa matanka da ƴaƴanka su ringa sallah amma kuma ka jure wajen tarbiyya sai ka juriya tukuna zaka ce a dauko karatu a yi waccan matar ce bata kauda kaya aiki ba waccan ta ce bata shirya ba duk sun gama kwana abin nan kaga sai kai hakuri wannan abu wannan yaro na bacci wannan na layi wannan na bata rai haka za ku tai har sai an samu an daure inda almuhimmu dai mu san cewa wajibi ne akan wannan abin Allah shi kiyaye to mar annabi sai ke cewa falahu ajrani nabi wa mu'min ahlul kitab da mu'minin da yake cikin ahlul kitabi ma'ana ba yahude ne ko ba nasare yana da imani da annabi isa ko annabi musa yana da yahuda yahudi ne ko nasara allazi kana mu'minan wanda da mumini ne ga abin da yake na addini sun ma'amana bin nabi sallallahu alaihi sallama sannan da ya ji labarin manzan Allah kuma ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi sallama falaho ajara ne shi ma zai samu ninki biyu na lada da ba yahudi ne shi sai ya ji gaskiya sai ya musulunta to duk sun da ya aiki za a ninka mai guda biyu kirista ne shi sai ya ji wa'azi sai ya musulunta to duk sun da ya aiki za a ninka mai lada guda biyu to ka ka ji wa'azi wajen kafarai wajen kiristoci ta ga an karanta musu wannan hadisan su masu ji sai suka kenan an recognizing din abin da suka yi bai a watsar da shi ba kenan ma'ana kenan can dama da suke wannan addini da gaske suke da suka ga wannan nufi gaskiyan sai suka musulunta sai Allah sai ya ba su wannan ladan guda biyu Allah samu fahimta amma fa ba irin wa'azin da ake na interfaith yanzu ba in an je sai a ce wa duk abin da zai sa wani ji babu daɗi ka a faɗe shi yaka jana wa za in tafeta eh waɗannan ƴan uwanmu kiristoci da mu da su ai to akwai asali da ya haɗa mu danginmu ne wane ne wane ne wallahi manzan Allah bai irin wannan wa'azin ba sam ba inda manzan Allah wannan wa'azin Allah ce qul ya ayyuhal kafirun sunansu kafarai laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathan ya sunan kiristoci kafarai addresses kenan a musulunci shikenan la gaib wani ce mai kace kafiri zaka ce shi ne mana unbeliever kai ba unbeliever unbeliever ko unbeliever yake ce da shi ko kai unbeliever ne shi ne ma'anar kafiri da larabci baka yi ko ka imani da musulunci ne zai ce bai to sunanka kenan larabci kuma ba ka naɗa min hausa da zan yi ko yaran da zan yi ba amma dai sunanka kafiri amma kana so ka bar kafirci zo ka musulunta shi ne kawai magana amma irin wa'azozan da irin makircin da ake addinin musulunci yanzu malamai sai ta ce wa'azi to wannan ƴan uwanmu na musulmi sai leman talakan musulmi sai da su wato menene abun nan wai kafaran da mato suna da laifi ko ma ko ko dai ma da abun ɗaya ne ga sana ana ta turo kudin tafet duk wani malami da baka san da ka sani da wani basaraki da wani ne suna nan da yan siyasa suna cin kudin intafet za kuma zai su ga Allah abin da suke yi da haka ba a yi faɗin gaskiya a kansu da haka an je a za a yi wa'azi a faɗi mai Allah ya faɗa a kansu ku zo ku musulunta Allah ya ce wanda bi inna dina inda Allahi al-islam mu a wajenmu musulmi duk wani addini da ba musulunci ba Allah ce mana Allah ba zai consider din shi as a religion ba ba addini bane kuma wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min duk wanda ya wani addini ba musulunci ba Allah ba zai amsa masa ba wa huwa fil akhirati min khasirin kuma in yaje lahir asara zai da ku ya ku ƴan uwa ko kuma sai kace ya ku mutane ya ku ƴan Najeriya ko kuma ku kiristoci ku zo ku musulunta don kar ku zama masu asara na alkiyama kun ji abin da Allah ya faɗa da sauran bayanai na hikimomi da kai za ka yi amma a hir ya kai ɗan uwa ka kalli wani kirista ka ce mai ɗan uwanka a hir ka ce mai shi ɗan uwanka domin abin da Allah ce innamal mu'minuna ikhwa yan wantaka kadai tana tsakanin mu'mine ne Allahumma illa ɗan uwanka ne na jini wani wani abu ne daban amma kawai ba dangin baya na baba sai ka ce shi dan uwa yanzu kaga dukkan kuna in wani koda jini bai hada ba da kai da musulmin America da na Czechoslovakia ko kuma na Portugal duka ƴan uwa ne amma ba zo ka samu wanda yake ba musulmi ba kawai ba dange ba ka ce da shi dan uwanka to wannan malamai suka ce akwai hadari a cikin akida sosai ku duba majmu'ul fatawa na Sheikhul Sheikhul Laban nan Sheikhul Muhammad Ibn Salih Uthaymeen ya tattauna wannan matsala din ina fata kun fahimta wani ga cin akada da dangi man fi yawa manyan mutane suke faɗa cikin wannan abin jama'a fahimci wani abu Allah samu dace malin ƙarshe sai annabi ke cewa falahu ajran sai ce wal abdul ladhi yuaddi haqqallah sai na uku shine bawon da ya zama yana sauki haƙƙin Allah madaukakin sarki a kula da ibadu da ya kamata sallah azumi zakka da sauransu wayan sahu li sayyidi sannan kuma yana nasiha ga shugabansa yana mai da'a yana kuma kiyaye dukiyarsa da sauran abubuwa to shi ma lada biyu za a bashi kaga yafi mai gidan kenan sai dan mai gidan shi ma irin wancan kenan kenan za a mai la bashi ladan shi na bauta da bauta Allah kun da hakuri da wannan hali tsinci kansa za an ga mai lada guda biyu sai malai ke cewa summa qala sha'bi imamu sha'bi sai yake cewa wa daitukuha bi gairi mas'ala bi gairi shay'in na baka wannan sunna ta manzon Allah ba ta da ka ba da ko sisi ba sai ce wa karkanin rajulu yarhalu fi ahwan minha ila madina ai ɗaliban ilimi sun kasance suna tafiya takanas ta Kano zuwa haggarin Madina ga sunnar da bata kai wannan karfi ba ma ma'ana hadisi da bai kai wannan haɗa maganganu ba akan tafi har Kano akan tafi har Maiduguri saboda a samu ku ko kwanna ba ku kyauta salaf suna yin haka a wurin kan ce ku zo raba muku sadaka a raba muku gadon manzan Allah in an ta sai ba kala haddasa sai ka mata hadisi akan yi haka sakan ce zan wani zan baka takuici in yi kawo sai ce to zauna ka je kala rasulullahi sai ce to wannan shine takuici da baka sukan irin wannan abu din Allah samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran kuma Allah ka yafe mana za mu kwana insha Allah ta'ala amma na fata kamar ɗanka an ɗan jiya ko ko ikon ya hana ne the same day kamar jiya ya ragu sosai ko? subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah